سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله حديثنا في هذه الدقائق المباركة عن آفة خطيرة ومعصية عظيمة وجريمة كبيرة هذه الآفة والمعصية هي أصل كل مصيبة وقعت وتقع في أمتنا الإسلامية استطاع أعداء الإسلام عبر هذه الآفات زعزعة المسلمين وإبام عن دينهم خصلة إن وجدت بين الناس فقل على الدنيا السلام إنها آفة الخيانة فلا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له هكذا كان يردد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه والخيانة هي التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه وهي كبيرة من الكبائر سواء كان مال أو عرض أو دين أو علم أو ولد نعوذ بالله تعالى من الخيانة أيها المسلمون نتكلم معكم عن الخيانة وأمتنا الإسلامية تمر في هذه الزمان بمحن عظيمة ونوازل شبات متلاحقة تعرض الأمة لخيانات متعددة تارة من أعدائها وتارة من أبنائها يخادعني يخادعني العدو فلا أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق نعم كل الخيانة قاسية ومريرة لكن الأقسى أن يخونك من تتوقع منه العون إن الخيانة إن الخيانة رأس كل خطيئة وعنوان كل جريمة مهما دقت أو جلت قال الله سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما الخيانة قبيحة في كل شيء وبعضها شر من بعض وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب وكانت الأمانة ثقيلة جداً كما قال المولى سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أهل الخيانة بعيدون عن حب الله كما قال تعالى إن الله لا يحب الخائنين أهل الخيانة أيضا بعيدون عن هداية الله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وجمع الله جل وعلا بين الخيانة والكفر في آية واحدة في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحذر منها بقوله لا تكن من خانك أد الأمانة على من ائتم- على من ائتمنك ولا تكن من خانك كما قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أخرجه أبو داود ويستعين لدعائه ويقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضدي- الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة الحديث أخرجه النسائي والخيانة ركن من أركان النفاق ربعه أو ثلثه فهي سمة من سمات النفاق فالخائن منافق قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا أحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان الحديث متفق عليه وأشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون لقوله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان الحديث متفق عليه والغدرة ائتلاس من أموال الأمة من المال العام الذي ائتمنت عليه وبالخيانة مزقت أوطان المسلمين إلى بلدان وأقاليم وأقام أعداؤنا في كل موطن وإقليم سلطانا مواليا لنفوذهم إلا من رحم الله ينفذ سياستهم بالترغيب والترهيب والحماية وبالخيانة عمدوا إلى مناهج التعليم والتربية فصبغوها بصبغتهم في الضياع والانحلال وبالخيانة تم غزونا تم غزو غزونا فكريا فلم يستطع الغرب ابدا ان يغزونا عسكريا الا بعد ان هزمنا فكريا لكن تكفل بالمهمه ال- قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فخيانة الله هي الإخلال بحقوقه فعدم تحقيق لا إله إلا الله في النفس خيانة لله عبادة غير الله خيانة لله تعطيل فرائض الله أو تعدي حدوده أو انتهاك محارمه كلها خيانة لله عدم تحكيم شرع الله خيانة لله وأما خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم فتقديم قول فلان أو الولي فلان أو قوله على على قول النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم وترك سنته مع علمنا بها خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم الطعن في السنة إما رواية أو دراية خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن في حملة السنة سواء كانوا الصحابة أو من أتى بعدهم من من من حملة الشريعة للناس وهذا خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله وأما خيانة الأمانات أمانات كما قال الله سبحانه وتعالى وليست أمانة واحدة فالصلاة أمانة والوضوء أمانة والكيل أمانة والوظيفة أمانة والمناسب أمانة والزواج أمانة والأولاد أمانة وأشد ذلك الودائع عباد الله ومن تضييع الأمانة وخيانتها إسناد الأمور إلى غير أهلها فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيأت الأمانة فانتظر الساعة فقال الأعرابي وهو السائل فكيف إضاءتها يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة الحديث أخرجه البخاري وثبت في مستدرك الحاكم ومسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداءة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما ومن الرويبضة يا رسول الله لم الرجل التافه يتكلم في أمر العامة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد دعونا مسوء البركة تتونا رمتيو إن شاء الله تعالى أتكين ودنن lokuta takaitattu masu albarka za ta kasance ne akan wata cuta mai matuƙar haɗari laifi ne mai girma zinubi ne babba wannan cuta da saɓan Allah su ne asalin dukkanin wata musiba da ta faru a da da wacce take faruwa da kuma wata musulunci makiya musulunci sun yi amfani sun ci moriyar wannan cuta a cikinmu wajen raba kan musulmi da nesanta musulmi da addininsu ɗabi'a ce da idan aka same ta tsakanin mutane to lallai wannan addu'ar ta ɗaukar ma hanyar lalacewa da shiga uku ta lalace wannan cuta ce da idan ta shiga cikin mutane sai dai ai wannan al'umma kabbara uku domin ta zama gawa wannan cuta ba kowace bace face cutar cin amana alkhiyana ha'inci cin amana tsakaninmu lallai babu imani ga dukkanin wanda babu amana a gare shi babu addini ga dukkanin wanda ba shi da alkawari wannan kalmomi ne da suka zamto ɗanyu a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yakan yawan maimaita su a cikin hutubobinsa na yau da kullum tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwana masu albarka lallai cin amana da harinci shine sakaci da ko kula da wasarere da abin da aka baka amanarsa da wanda ya amince da kai ya yarda da kai ya danka amanarsa a hannunka cin amana yan uwa kabira ce daga cikin kaba'irin zuru babu idan ana irga gima-gima manya-manyan laifofi katin-katin da Allah maɗaukakin sarki baya gafarta su sai mutum ya duƙufa yana ta istighfari da neman yafiyar Allah maɗaukakin sarki in ya shafi haƙƙin wani kuma sai ya nemi yafiyar wani sannan Allah ya yafe su laifi ne ba ƙarami ba cin amana ya ƙunshi ka ci amanar mutum akan dukiyarsa ko mutuncinsa ko addininsa ko ilimi da Allah maɗaukakin sarki kai ya baka ka ci amanar mutanen da suka aminta suka baka ajiyar addininsu suka baka ajiyar imaninsu ka ci amanarsu ta hanyar gaya musu ba abin da yake gaskiya ba ka ci amanarsu ta hanyar gaya musu ba abin da yake shine sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka dora su akan wasu abubuwa na tatsuniyoyi da shirbici da abubuwan da ba su da asali ko ka ɗauke su kai ƙoƙarin sai da su ko tallata su ga 'yan siyasa a lokacin da ba hakan shine abin da ya fi dacewa ba a matsayinka na wakilin su ka nema musu haƙƙinsu shine abin da yake haƙƙi a kanka wannan duk cin amana ne amana ta ƙunshi ‘ya'yaye da Allah maɗaukakin sarki ya bamu dukkaninsu amana ne akan da sauran abubuwan da duk ban ambata ba dukkaninsu gaba ɗaya rayuwarmu kewaye take da baibaye take da amanoni da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana muna neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga cin amana ‘yan uwana musulmi muna magana ne a yau albarka game da cin amana a lokacin da al'ummarmu ta musulunci take bushewa take shuɗewa a cikin wani zamani da take cikin jarrabawa a cikinsa wasu bala'o'i masu tsanani wasu a bala'e-bala'e masu bin juna daga wannan sai wannan ta hanyar cin amana da al'ummar musulunci take fuskanta ta ɓangarori da dama a duniya duk inda al'ummar musulmi take a yanzu ta ta'arrabu bil khiyana tana fuskantar barazanar cin amana ko dai daga makiya musulunci na waje ko kuma daga makiya musulunci na cikin gida kai wani lokacin ma min bani jildatina daga cikin 'ya'yan al'umma ake haɗa baki da su a ci amanarsu lallai wani mawaƙi yana cewa يخادعني العدو فلا أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق yace maki ya ci amana ta ban damu ba dan dama me kake tsammani daga maki shine abin da ba daidai ba me kake tsammani daga maki cutar da kai yace amma wa abki nayi kuka na zubar da hawaye na ji babu daɗi hina yakhda'uni sadiqu lokacin da abokina dan uwana wanda na aminta da shi zai ci amanata lallai haka ne kowace irin cin amana tana da zafi babu daɗi tana da ɗaci a rai bakanta rai shine wanda kake tsammanin taimako kake tsammanin ya ka miƙa masa hannunka lokacin da kake cikin halaka ya fitar da kai cin amanar ya fito daga hannunsa wanda kake tsammanin shugabanka ne ka kaɗa masa ƙuri'a don ya taimaki rayuwarka ya taimaki addininka ya taimaki gobanka a haɗa baki da shi a cuce ka a kawo dokoki wanda za su cutar da rayuwarka su sa ka a cikin kunci da bakin ciki ya amince saboda wasu 'yan kuɗaɗe da rahima ma'adulatin da aka bashi shi ka amince da shi shi sa ka ɗora masa ka dangwala masa ƙuri'a ka bar duk abin da kake yi ka shiga cikin rana ka bi layi ka sa masa ƙuri'a don kana tsammanin rayuwarka ta inganta dalilin wannan ƙuri'ar da ka sa masa ya tashi in ɗan majalisa ne ya kai motion ya ƙwato maka haƙƙinka idan shugaban ƙasa ne ya kawo maka abubuwan da za su kawo maka sauƙin rayuwa ka samu ingantaccen ilimi ka samu lafiya cikakkiya duk abin da ake samu na ci gaba yau da kullum kai ma ka samu amma sai kasance an kawo dokokin da babu abin da za su sai ƙara tura ka da hankaɗa ka cikin bala'i da masifa babu cin amanar da ya fi wannan malamin da kake gani ka aminta da shi ka yarda da shi ka ba shi amanar addininka in ya gaya maka ko menene kana yarda zai karkata ya rinka goyon bayan azzalimai waɗanda da ba abin da suka haifar maka a cikin rayuwa sai kunci da ci baya da tafi yanzu kullum abin da ake faɗa kenan irin waɗannan kuma su malamin da ka yadda da shi ka ba shi amanar addininka su zai juya yana goyawa baya kai kuma ya kwaye maka baya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwana masu albarka lalle babu cin amanar da tafi wannan shine cin amanar wanda kake tsammanin taimako daga gare shi lalle cin amana ita ce shugabar duk wani laifi da wani sabo da kaga mutum yana afkawa a cikinsa duk ƙanƙantarta duk girmanta shi sa Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wala takun lil kha'inina khasiman ya ce ya rasulallah akul kada ka kasance mai goyon baya ga maha'inta kada ka kasance mai husuma a madadin maha'inta su je su ciyo kamaya maya ka goya musu baya ya rasulullahi wannan ba ba dabi'a ka bace dan kuwa wannan fa ya faru ne da wani ba yahude a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wani ya sato wata silke ya je koye a gidan ba yahudan kuma aka tashi bincike aka samu wannan silken a gidan ba yahude wanda ya saci abin yayi rantsuwa da Allah ya ce ba shi ya dauka ba yan uwansa kuma suka taru suke zo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi goya masa baya Allah ce inna arsalnaka ya kin sarki ce wala takunil kha'inina kasima inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah sai Allah ce wala takul lil kha'inina kasima Allah ce mun saukan maka da littafi da gaskiya kai hukunci da shi cikin abin da Allah ya nuna maka Allah ya ce kada ka kasance ya Rasulullah ka kasance mai goyon baya ga waɗanda suke maha'inta sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka ha'inci cin amana kowanne iri mummunan abu ne sai dai wani ha'incin ya fi wani ha'incin girma kai ma ka san wanda ya ha'ince ka a wani abin da bai kai ya kawo a wajenka ba wanda ba ka ɗaukarsa da wani girma ba daidai yake da wanda ya ince ka a iyalinka ba ba daidai kake yake da wanda ya ince ka a dukiyarka mai yawa ba ba daidai yake da wanda ya ince ka a addininka ba ba daidai yake da wanda ya ince ka yake neman jinginar da kai ga 'yan siyasa ba wannan ba ɗaya ba ne kowanne irin ha'inci ha'inci ne amma wani ya fi girma shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana girman amana da nauyin da take da shi a wuyayen wanda duk ya ɗauke ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Allah ya ce tabbas kun ga wannan amana mun bujiro da ita ala samawati ga sammai muka ce sammai ga amana amana ga kasai wal jibali wal jibali duk girman dutse da ƙarfinsa Allah maɗaukakin sarki ya bijirar da amana ga duwatsu fa a bayyana an hamilnaha da sama da ƙasa da duwatsu duk suka kasa ɗaukar amana wa hamala hal insanu ɗan adam kawai sai tsallan baɗa ke ɗauka Allah ya ce innahu kana zaluman lalle ɗan adam mai yawan zaluntar kansa ne jahulan kuma mai yawan jahilci wannan nuna maka girman amana da yadda Allah maɗaukakin sarki ya girmama sha'aninta ma'abuta ha'inci da cin amana kaga irin waɗannan manisanta ne da soyayyar Allah maɗaukakin sarki Allah baya san su Allah baya ƙaunar su kamar yadda ya faɗa inna Allah la yuhibbul kha'inin lallai Allah maɗaukakin sarki baya san masu cin amana Allah baya san maha'inta wani wajen ma Allah subhanahu wataala cewa duk mai ha'inci Allah ba zai shirye da shi ba inna Allah la yahdi kaidal kha'inina Allah baya shiryar da ha kaidin masu ha'inci kaidin mace amana babu ruwan Allah madaukakin sarki da su wani wajen ma Allah madaukakin sarki hadawa yayi tsakanin ha'inci da kafirci ka san karshe kenan duk wani laifin aka zo kan kafirci kuma sai dai a baya amma haka Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah madaukakin sarki baya san duk wani mai yawan ha'inci kuma mai kafirci Allah baya kaunarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsoratarwa yana firgitan amana ya ce addil amanata ka yi ƙoƙari ka mai da amana ka sauke ta ga wanda ya amince maka duk wanda ya amince maka ɗan uwana mai albarka duk wanda ya yarda da kai duk wanda ya yarda ya juya baya ya bakka bayan ya gaya maka magana ko ya baka wani abu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mai masa da amanarsa ka riƙe amanarsa wala ta hun sai annabi ya ce amma saboda munin cin amana kai kada ka ci amanar man ka wanda ya ci amanar ka wannan zai nuna maka girman cin amana ba a rama cin amana da cin amana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ta hun kada ka ha'inci kada ka ci amanar man khanaka wanda shi ya ci amanarka wanda ya bijire umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kada ka ce sai ka mana wannan kada ka ce sai ka rama wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da fitar da shi saboda girman cin amana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addu'a yake Allah madaukakin sarki masa tsari da cin amana kamar yadda ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa'innahu bi isabbaji annabi ya ce ina neman tsarinka ya ubangiji daga yunwa kai tir da abokin kwanciya idan ta kasance yunwa ya kasance ka je kwanciya cikin ka babu komai to wannan abokin kwanciyan tir da shi bacci ba zai daɗi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa uzu bika min khiyana ya ubangiji ina neman tsarinka daga ha'inci kada in zamto maci amana a halin ɗaiɗaiku ko a halin gama gari ko a halin al'umma gaba ɗaya Allah kai min tsari sai annabi ya ce fa innaha bi isatil bitana kai tir da abin da mutum ya ɓoye a cikinsa a matsayin cin amana wani ya amince da kai wani ya yarda da kai ya baka wata amana amma abin da ke ɓoye ƙarƙashin cikinka shine cin wannan amanar annabi ya ce tir da irin wannan ɗabi'a tir da irin wannan hali manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi neman tsari yake da cin amana Allah ya mana tsari da cin amana wannan hadisi Imam Nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan nasa yan uwana masu albarka lallai cin amana rukuni ne daga cikin rukunin munafunci shine na ukun su ko na hudun su kamar yadda ya tabbata a cikin mabambanta hadisai alama ce ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafunci saboda haka duk wani maci amana munafiki ne saboda yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafinci kamar yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa da uku ne idan ya magana zai yi ƙarya idan ya alƙawari zai saba idan aka amince masa kan wata amana sai fa ya ci wannan amanar ko kuɗi ne ko iyali ne ko magana ce ko kaza ne ko in ka amince masa ko mutuncinka ne sai ya ci amanarka annabi ya ce to wannan ɗabi'a ce hali ne na munafiki Allah ya tsare mu wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi mafi tsananin wulakanta da tozarta wanda za a tozarta shi fiye da kowa a wulakanta shi fiye da kowa a filin farfajiyar tashin alkiyama shine mace amana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata ga shi cewa cewa li kulli ghadirin liwa duk wani maci amana yana da wata tuta da za a kafa masa a gabansa ya tsaya a kanta a jikin tuta an rubuta hazihi ghadratu fulani wannan shine cin amanar da wane yayi sai a rubuta cin amanar da mutum ya a duniya a rubuta kowa ya gani mutanen farko da na ƙarshe ne da ya kowa ya gani irin cin amanar da mutum yayi bayan a duniya yayi rufa rufa yayi yar birin birin ya nuna shi al'umma yakewa ya nuna shi mutumin kirki ne ya nuna shi mai amana ne amma idan ka ɓoye wa mutane a duniya a lahira za ka ɓoye wa Allah ne wallahi sai an kafa mutum tuta Allah ya tsare mu ɗan uwana masu albarka al-ghadratu wasu malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine hiya al-ikhtilasu min amwalil amma ko min amwalil umma shine fauta ko ɗauki ɗaiɗe ko sata daga dukiyar al'umma min al-malil am daga dukiya ta kowa da kowa wacce aka amince maka akanta kai ne storekeeper a wani kamfani kai ne trejara a wata ma'aikata kai ne kaza kai ne kaza an danka al'umma amanar dukiyar al'umma a hannunka sai kasance ka azurta kanka da wanda kaga dama to in kana neman babban mayaudari maci amana wannan kenan ba dan ya fi ka ba ba dan yana gaba da kai ba ba dan yana sama da kai ba a cikin al'umma da suke rawa wasu sun fi shi ilimin addini wasu sun fi shi ilimin boko wasu sun fi shi komai amma aka ce tunda waje ne na mutum ɗaya a zaɓe shi a tura shi ya je ya wakilce mu ya wakilce mu a madadin mu yanzu shugaban ƙasa suwa yake wakilta mu yake wakilta gwamna wa yake wakilta mu yake wakilta in ba mu ba zai mulkin ba amma sai su azurta kansu da wanda suka ga dama mu kuma ko oho mafi girman cin amana kenan Allah maɗaukakin sarki kiyaye yan uwa da cin amana ne aka samu damar tarwatsa da fasa mafi girman daula ta musulunci da ta taba kafuwa ita ce daular Uthmaniya mafi daɗewa wacce ta ɗauki kusan shekara 600 tana jan zaranta khalifa guda ɗaya alda ɗaya kan musulmi a haɗe yake gaba ɗaya duniya duk wani musulmi a duniya ƙarƙashin khalifanci yake daular Uthmaniya da ke garin taki a nan yake amma da cin amanar wasu daga cikin 'ya'yan daular aka tarwatsa wannan daular aka lalata ta aka yi mata fasa-fasa masharuwan kwai arna suka yi amfani da su ta hanyar cin rashawa bayan lalata musu ɗabi'arsu bayan lalata musu al'adarsu bayan gurɓata musu tunaninsu saboda haka aka tarwatsa daular usmaniya daular da tun da ta fashe har yanzu ba a ƙarin wata daular ta musulunci da ta tsaya ba tun daga lokacin musulunci cikin ƙasƙanci suka rarraba ƙasashe da suka ga dama wannan su jana su wannan su jana su kuma kowace ƙasa da take amsa sunan musulunci suka samu wanda suka amince da shi su a cikin daular a cikin garin a cikin ƙasar nasu ne amma musulmi ne da sunan musulmi amma tunaninsa irin nasu ne suka ɗora shi shugaba ke dole da irin abin da suke so ne ko ta hanyar a kwaɗaita masa abin da yake so na duniya duk abin da yake so za a bashi amma su ga ajanda su ga abin da suke so zai musu idan ya ƙi amincewa da na kuma a firgita shi a razana shi a yi masa kashedi da kisan kai ko a yi masa sharri ko abin da ya kama raka dole sai ya bi a ce masa duk wanda zai taɓa kamar ba za mu baka kariya ta hanyar cin amanar irin waɗannan aka ba irin waɗannan mutane turawan yamma dama suka shiga garuruwanmu na musulunci hatta tsarin karantarwarmu na addini su za su tsara mana yanzu ku kalli wani abin mamaki tun turawan mulkin mallaka tsarin da suka tafi suka bari wanda suka dasa na koyar da karatun boko canje-canjen da aka samu kaɗan ne shi sa tsari ne da ya tsaraita daga tarbiyya ta addinin musulunci a matsayinmu na musulmi a matsayinmu na wanda muke da addinin da ya mana jagoranci me yasa ba za mu canza tsarin yanayin shiga yanayin karantarwar hatta tsarin karantarwa za ka ga irin nasu ne in banda inda aka samu canje-canje kaɗan-kaɗan yanzu ka kalli tsarin koyar da addinin musulunci a universities ɗin galibi ka kalla inda ake karantar da islamic studies yanzu za ka ga mutum ya zama profesa ɓangaren islamic studies amma wallah bai san komai addini ba saboda da turanci ya je karanta syllabus din kuma abin da suke so abin ake karantawa an kaga mutum ya zama irin wannan yayi karatu sosai to ya je gefe ne yayi karatun sa amma ba irin wannan tsarin mutum dakta ne a Islamic studies amma za ga ina kanta alqur'ani bai iya karatun alqur'ani sosai ba wallahi sai dai in a bayan fage je koya cin amana kenan tsarin karantarwa kalle shi in ka shiga cikin universities din mu sai dai Allah madaukakin sarki ya kiyaye hada maza da mata cire tarbiyya yanzu kalli irin tsarin karantarwa da ake a private school ɗinmu da yawa ko kun san cewa da yawa daga cikin abin da yake faruwa cewar tarbiyyar yaran mu galibi akwai gudunmawar private school ɗin da muke da muke kai yaran mu ba ma bincike yaro tun yana primary school ga kugun su ga kugun yarinya ko ajin su ɗaya da mace ya tafi secondary school tun bai san kuma har ya kai shi garin balaga ya saba da mace kyama tsakaninsa da mace babu babu yadda yake ganin mace haka yake ganin miji a shirya tarurruka yara su fito yarinya balagaggiya ta fito ta ɗame jikinta tana rawa iyayenta suna zaune suna kallo suna dariya yarinya su ta burge suna tafa mata ana speech duk wannan na ɗaya daga cikin cin amanar da suka yi daga cikin abubuwan da suka mana 'yan uwana masu albarka shine alghazul fikiri da suka yi mana yaƙi ne na tunani bayan sun mana na zahiri na tunani duk wanda ya yaƙe ka tunani ɗan uwana mai albarka ba buƙata ya ɗauki takobi a kanka duk wanda ya yaƙi tunaninka ba buƙatar ya jefo maka bom buƙata addinin da kake tutiya da shi shi sa za ku ga ku kalla da kyau yan uwa babu wanda ya fi damun turawan yamma suka fi jin haushinsa kamar mai riko da addini irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi duk wani addini da zaka dace da na waka na rawa na disco ba ruwansu su sun sun gama da kai ba addinin da yake kawo musu barazana ba ne addinin da zai zama musu barazana shine addinin da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam sai a ce yan ra'ayin riƙau su ne yan kaza su ne yan kaza su ne yan kaza su ake hari to sai su kokari su yaƙi tunaninmu ta hanyar kawo mana abubuwan da suna zaune a ƙasashen su amma ɗabi'anmu da mu'amalanmu da kuma yana mu irin nasu ne to suna buƙata sai sun yaƙe ka ba su buƙata ba su buƙata sai sun yaƙe ka ka shiga masallaci ka fito ka je kai sallah amma kuma kasuwancinka bai canza ba cike yake da riba mu'amalarka abubuwa gidajen shaye-shaye gidajen zinace-zinace waɗi da sauran duk sun fantsama a cikin mutanenmu sun ci riba a kanmu yanzu yaranmu yaranmu ƙanana da suke halin shaye-shaye da wanda suke ƙoƙari su shiga da wanda suke ciki Allah ne kaɗai ya san yawansu yaran da duk kamata ya a ce suna zuwa makarantar addini da ta boko muna tsammani za mu samu wasu yara na musamman da za su yi wa musulunci aiki duk suna ina yanzu suna ta shaye-shaye me ja wannan akwai maciya amana a cikinmu Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su waɗanda suke shigo da kayan mayan nan fa a cikinmu fa suke ba mutum zai je ya odar ƙwayoyi da kaza da kaza kaga yaro ɗan shekara goma sha biyar sha shida wallahi yana dannawa kansa allura ƙwaya kowace iri yaro ya sani kuma kun san ‘yan uwa wannan abin kullum gaba yake ba baya yake ba yaran da ba sa ciki su suke ƙara shiga ba wai fita ake ba yaran mu matasa wanda muke gani su ne gobanmu yanzu mutumin da yake da shekara arba'in zuwa gaba shi ya fara tafiya yaran da suke shekara ishirin sha takwas sha shida su muke kallo duk an da su ‘yan kwaya yanzu me kake tsammani wasanni da raye-raye da kaɗe-kaɗe sun shagaltar da mu mu ba mu tsaya mun yi ilimi ba ba mu tsaya mun yi karatun da ya kamata ba harkar ƙere-ƙere da sana'a duk ba mu tsaya mun mai da hankali akan ba na ɗaya daga cikin cin amana yaƙi na tunani kenan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai girma ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la takhunu Allah kada ku ha'inci Allah, war rasula kada ku ha'inci manzan Allah, wata hunu amanatikum kada ku ha'inci amanoninku wa an tumta alamuna kuna sane in ji Allah maɗaukakin sarki. ‘Yan uwana malamai suka faɗa shi ne ka gaza wajen ba da haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ne ne ka bayar. Ka gaza wajen tabbatar da kalimatu la ilaha illallah. tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki shine abin bauta da kore masa ababen tarayya ka gaza ba da wannan ka ha'inci Allah bautar wani Allah neman taimakon wani Allah cikin abin da babu wanda yake yi sai Allah neman agaji da wani Allah kiran sunan wani Allah lokacin da zaka faɗi wannan ka ha'inci Allah subhanahu wata'ala rashin aiwatar da farilloli da wajibai da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka ya ce ka bayar ka ha'inci Allah maɗaukakin sarki wuce gona da iyaka a cikin iyakokin Allah maɗaukakin sarki ko kuma keta alfarmar Allah maɗaukakin sarki ka ha'inci Allah maɗaukakin sarki rashin mai da hukunci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ka ha'inci Allah maɗaukakin sarki ha'intar manzon Allah shine ka gabatar da zancen wani wani shugaba ko wani malami ko wani wali ko wani shehi akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaha in ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulihi Allah yace kabar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ka san sunna ce ta annabi ka je ka kama abin da ba shi da asali kaha in ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka a cikin abin da ya shafi sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisan manzon Allah ka rinka soke su kana sukan su kana zargin su ka ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rinka suka ga malaman hadisi ko malaman da suka ɗauko mana nauyin addinin tun daga kan sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har zuwa malaman yanzu kana sukan su saboda suna isar da sakon Allah ka ha'inci manzon Allah amma in aka ce ha'intar amanoni shi sa Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ce wata hunu amanatikum bai ce wata hunu amanatikum ba amanoni saboda kai da baibaye kake da amanoni kala kala don uwana mai albarka sallar da kake yi amana ce alola amana ce kwanan awo da kake aunawa amana ce tela da yake sa tip ya auna wanda za a yi wa ɗinki wannan auna wanda yake yi amana ce aiki da aka ɗauke ka na gwamnati ko ƙwadago da aka baka ko sana'a hannun da kake yi amana ce matsayi da ka samu na siyasa ko na appointment amana ce aure tsakanin namiji da mace kowanne ɗaya da kansu amana ne ya'ya da Allah maɗaukakin sarki ya sare mana amana ce mafi tsanantuwa ko abin da yake saman wannan shine ajiyoyi da muke ba juna ajiya ta dukiya ajiya ta magana amana ce mai girma yan uwana masu albarka daga cikin tozar ta amana akwai jingina al'amari zuwa ga wanda bai cancance shi ba a ɗauki shugabanci a ba wanda bai cancance shi ba wallahi in kana neman daga cikin mafi girman cin amana akwai wannan wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya rasulallah mata sa'a ya manzan Allah washe ne tashin alkiyama annabi ya ci gaba da harkokinsa da karantar da sabai sai da suka gama sai ya ce aina sa'il ina mai tambaya ya ce gani sai annabi ya ce masa idza buyyatil amana fantazir sa'a duk lokacin da aka tozartar da amana to tashin alkiyama yana dab ma'ana kun ga tozartar da amana yan uwa alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama wannan balaraban ƙauye da yake wayayye ne sai ya ƙara tambaya ce ya rasulullah yaya tozartar da amana yake sai annabi ya bashi amsa karara ya ce idza wisidal amru aka jingina al'amari aka bada shugabanci ila ghairi ahlihi zuwa ga wanda bai cancance shi ba lokacin tozartar da amana ya zo ku jira tashin alkiyama kun ga yanzu duk majira tashin alkiyama ke don shugabanci yanzu kwata-kwata ba a ba da shi da cancanta kudinka connection ɗinka doguwar kafarka tudun aljihunka shi yake baka shugabanci ba wai don za ka iya kuka cancanta ba duk lalacewar mutum wallahi in kana da connection da wani shugaba za a ɗauki shugabanci a baka in kana da ubangida za a ɗauka a baka babu ruwanmu ya cancanta bai cancanta ba shi kenan shi sa daga cikin tozartar da amana yan uwa akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda zan rufe da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ya faɗa hadisi ne na Imam al-Hakim da Imam Ahmad Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda ya fitar da shi yace annabi tsira da aminci sallan nasi sanawatun khadda'a wasu shekaru mayaudaran shekaru za su zo wa mutane da lokacin da annabi yake faɗa shekarun ba su zo ba ya ce amma za su zo a nan gaba ba wai shekarun ne mayaudara ba a'a ai shekara zamani ce kuma Allah maɗaukakin sarki shine zamani me ake nufi da mayaudara shine al'amuran ciki za a samu inqilabul mawazin juyawar ma'auni sama za ta koma ƙasa ƙarya ta koma daidai daidai ya koma ƙarya bari ku ji sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce me zai faru yusaddaqu fiha al-kadhib a wannan shekaru za a rinka gasgata makaryaci tantirin makaryaci shine mai wajjahar da mutane inda za su bi wa yukazzabu fiha as-sadiq za kuma a ƙaryata wanda yake mai gaskiya mai gaskiya an yi magana musamman ba shi da kuɗi ba shi da canji ba wanda zai saurare shi makareci ne bai san abin da yake ba talauci ke damunsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa wayu tamanu fi halqa'in za a amince wa ha'ini maci amana kun ji ko maci amana ya zamto shine amintacce wa yukhawwanu fi hal kha'in ko yukhawwanu fi hal amin za kuma a mai da amintacce a matsayin shine mai cin amana sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yantiqu fi har ruwaibida za a samu ruwai su rinka furici su ake jiran magana su ake saurara sahabi ya tambayi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su waye ar-ruwaibida sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ar-rajulu tafihu kaskantaccen mutum mutumin da ba kowa ba mutumin da ba shi da wani merit a cikin mutane da ya kamata a ce ya fito ma ya yi magana ballantana ma ya kasance shi ne mai magana da yawan mutane irin wannan annabi ya ce ya takallamu fi amri al'ammati zai rinka magana a cikin al'amarin da ya shafi kowa da kowa al'amarin tsaro wanda ko kai ja amma za ka samu wani kaskantacce ya sa lasfi a shekin mutane najeriya an samu tsaro wasu mutanen da ba kowa ba kaskantattu balma wani lokaci sai ka suna cikin min afsakin nas wasu suke magana da yawan mutane yanzu abin da ya shafi siyasa tana da alaka da komai naka addininka mutuncinka kasuwancinka zaman lafiyarka komai da komai sai ka samu yanzu 'yan drama ne suke fitowa suke magana akan addini akan abin da ya shafi siyasa 'yan drama su za su fito su magana su ce a zaɓuwa ne ko ka a zaɓuwa ne saboda suna da followers a facebook a twitter a ina ne mutum miliyan ɗaya za su saurare su da sauransu to irin wannan lokacin manzon Allah yake gaya mana sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya samu dace lallai muna kira da babban murya ga dukkanin malamanmu masu karantar da mu addini su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki game da al'ummar da suke ƙarƙashinsu yi wa gwamnati kamfen a irin wannan halin da ake ciki wallahi cin amanar al'umma ne idan da gwamnati ta yi abin da ya kamata ta samar da tsaro ta samar da lafiya ta samar da abin da ake bukata wallahi ka fito kai kamfen ko mu ba za mu yi ba za mu goya maka baya kai ta cancanta amma tsakani da Allah me aka yi yanzu wanda me aka yi idan kai ai kadai an kirawo ka da wasu mutum ɗari an ba su kuɗi tsakani da Allah wannan mutum ɗarin da aka ba kuɗi tare me zai muku idan aka tanta da mutanen da aka cuta idan kuma aka koma ka san abin da zai faru yanzu ba a yi maka ba sai an koma shi ne na ƙarshe idan mutum ya yi abin da ya kamata a faɗa sai ka fito ka faɗa ka ce an samar da wutar lantarki an samar da ruwan sha an samar da asibitoci lafiya ta samu tsaro ya samu an daina kashe mutane an daina kama mutane an daina mutane faɗe mai ya sako rayuwa talakawa ta yi sauki to wannan magana ce da za a saurare ka kuma mu hankali ce sai mu ce insha Allah ta'ala za mu dangwala ƙuri'a amma mutane suna cikin bala'i kana fitowa kace kace a zaɓo ne wani mawai da sunan malanta yana cewa wai duk wanda bai zaɓi shugaban ƙasa ba wa ba zai da Allah lami lafiya ba wai in kana so ka da Allah lami lafiya yana marere cewa wai in kana so ka da Allah mala wai ka je ka zaɓi dan Allah wani irin cin amana ne wannan shi sa wani lokaci duk yadda ka so ka tattare ka hana irin wannan maganganun daga magarin mutane suke wallahi wasu daga ciki suke jawa yanzu mu da ba za mu da Allah lami lafiya ba kenan Allah maɗaukakin sarki raba mu da san zuciya Allahumma izal islam wal muslimin wa azalla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzatad din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah